kitabul wasaya to wannan littafi ne na wasiyoyi littafi a so wasiya
babul wasaya a wajen malamai da yawa ita wasiya an so akwai da take zama wa wajibi in ya zama mutum ana bin su wani haƙƙi wanda in ba wasiya ya da cewa a biya wannan haƙƙin ba ba a sani ba na'am ba za a san wannan haƙƙin da ake bin sa ba. to a sannan ya zama wajibi akan sa yi wasiya domin a biya wannan haƙƙin shi dinnan ya samu ya kubuta na'am Eh, shi yasa ya zo a sashen hadisai manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ah, hadisin da nan gaba ma za mu ji a nan a cikin buhari manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba daidai bane a ce mutum musulmi ya zama yana da abin da zai wasiya a cikinsa amma a sa- ya- ya ya samu jinkirin kwana biyu a duniyar nan bai rubuta wasiyar ba ko bai wasiyar ba bayan nan sai zama wasiyar wajiba ce akwai yan kaɗan daga malamai da suke ganin cewa ai shi duk wanda yake yana da wani abu wanda ya isa a ce dukiya ce wajibi ne yi wasiya saboda ga danginsa wanda ba za su gaje shi ba cewa yi musu wasiya wajiba ce cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kutuba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf suka ce dangane da mahaifa an shashi da ayar za- a gado amma dangane da yan uwa to wannan wasiyya tana nan wajiba ce to amma da mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ita wasiyya ba inda take zamowa wajiba in ba wanda yake akwai wani haƙƙi na wani a kansa ba wanda in bai wasiyar ba ba za a gane ba har a ba mai haƙƙin haƙƙinsa na'am babul wasaya babin wasiyoyi wa qaulin nabi sallallahu alaihi da kuma wasallama faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasiyatu rajul maktubatun indahu wasiyar mutum ta zamo an rubuta ta a wajensa ma'ana duk wanda yake yana da abin da zai wasiya to ya- ya rubuta ya ajiye a wajensa yadda ko da Allah zai kaddara a karɓi ransa to za a ga abin da ya rubuta na'am wa qaulin Wanda- laita wannan dangane da tafiyar rayuwa sai a ga abu ne muhimmi na'am so da yawa mutane sukan yi wasu ma'amaloli ko hulɗoɗi ko abin da ya kama da haka wanda ba su rubuta sun ajiye ba daga baya abin ya zamo wani abin takaici ya za a yi a samu mafita a ciki Ehem, shi dai eh, bai yi wasiya ba bai rubuta ba balle har a tabbatar cewa haka abin yake balle ko a tabbatar ba haka abin yake ba sai zama a fada cikin rikici wani lokacin a daɗe ana shari'o'i ma ba a samu mafitar abin ba to
na'am da wa qaulin lahi ta'ala ubangi tabaraka wa ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in taraka An khairan umarce ku.
wasiyatu lil walidaini da cewa idan mutuwa idan alamun mutuwa suka zo wa ɗayanku inda ya san akwai wata dukiya da za a kira ta dukiya da zai bari a baya to lalle ya wasiya ga mahaifansa da kuma Wal'aqrabina.
'yan uwansa bil ma'rufi a wasiyar da ta dace fa wajen wasiyar ya yi yadda abin da ya dubi ya dace ya kamata
kan alil wanda wani muttaqina abu ne da aka ɗora shi ɗorawa bisa masu tsoron Allah wa man baddalahu ba'da ma sami'ahu wanda ya musanya wannan magana da aka faɗa ko ko ita wasiyar na'am bayan an faɗa a gabansa shi wanda zai wasiyar ya kira shi ya shaidar da shi Mm.
ga yadda za a yi a dukiyata ko ko wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza amma shi dan son rai ya musanya bayan ya ji ɗin kuwa ka inna ma yasmu alal ladzina daman yubaddilu shi ya ɗau zunubin domin zunubin na kan wanda suke musanyawa shi yasa wannan tsawatarwa ne daga a musanya ɗin
inna allaha wani sami'un tsara wata ala alim mai ji ne ga duk abin da ake faɗa masani ne da duk abin da ake aikatawa faman khafa min musin janafan wanda yake jin tsoron zalunci daga mai wasiya cewa zai karkata ga wasu ya kyale wasu aw ko isman aikata abin da ba daidai ba fa asla bainahum sai ya tsaya ya gyara tsakaninsu shi mai wasiyar da wanda za a yi wa wasiya wala isma alayhi ga wannan kokarin da ya yi ai ba laifi ya ba ai ya yi abu ne ma wanda yake mai kyau inna allaha ghafurur ubangiji mai yawan rahim gafara ne mai yawan jin kai janafan mailan a mai karkata mutajanifu mutajanifu lil ismi mutajanifu mahilun a mai karkata
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce ما حكم امرئ مسلم له ba شيء daidai ba ne a ce an sa mutum musulmi da yake da wani abu da zai wasiya a cikinsa a يبيت ce ليلتين Allah ya yi masa jinkiri ya samu darare biyu ya rayu a ciki إلا وصية مكتوبة sai عنده falalle ya tabbatar wasiyarsa an rubuta ta tana wajensa ya tabbatar ya rubuta wasiyar مم. تابعه محمد بن مسلم Mm, ma wani musulmin ya masa mutara'a عن أمر daga amrin عن ابن عمر wato daga abu abu ibn dinarin daga abdullahi ibn umar Annabi daga sallallahu alaihi wasallama. حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي كسي بكير حدثنا زهير بن معاوية الجوفي حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن حارث ح- خاتن رسول الله صلى الله عليه sarkin manzo sallallahu alaihi وسلم wasallam dan uwan Abi juwairiya Juwairiya ta shine bin dan uwan Haris.
juwairiya ayar haris قال yace ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا Manzala sallallahu alaihi wasallam bai bar dirhami ba ko dinari yayin wafatinsa da manzo Allah Allah ya karbi ransa a baya bai bar dirhami ɗaya ko dinari ɗaya ba ولا bai عبدا bar wani ولا bawa أمة bawa namiji ba ko baiwa mace ولا شيئا bai bar kai wani abu ba gaba ɗaya إلا بلغته البيضاء sai ko alfadararsa fara وسلاحه sai makaminsa وأرضا sai kuma على ƙasa da ya صدقة sanya ta kamar hubusi cewa duk abin da aka samu daga wannan araba araba ga mabukata
حدثنا الله بن يحيى حدثنا مالك حدثنا طلحة بن مسرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي na الله taba ba na gaba fa Allah عنهما ya ƙara da gare su هل كان النبي صلى الله عليه وسلم Annabi أوصى sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya فقال sai لا ce a bai wasiya ba فقلت yace كيف كتب على الناس الوصية kaka aka umarci mutane da su wasiya أو أمروا ko aka بالوصية umarci su da su wasiya قال أوصى بكتاب sai الله yace banza wanza Allah sallallahu alaihi wasallam wasiya da yayi wasiya ne da cewa a rike Qur'ani مم.
wasiyar da ya ita ce cewa a riƙe ƙur'ani
حدثنا عمرو بن زرارة أمرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال aswadu ya ce aswadu ne yazida ya ce ذكروا عند عائشة أن a sun علي رضي ambata a الله wani عنها كان aisha Allah ya وصيا ƙara da a gare ta cewa sai ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya da cewa shine halifa bayansa فقالت sai aisha ta ce متى أوصى إليه yaushe ne manzo Allah ya ce bayan wafatinsa a sa sayyidina ali ya zamo a wa- wa- wa- halifarsa وقد كنت مسندته إلى صدري alhali sanda manzo ya wafati na jingina shi ga kirjina a jikina ya wafati أو قال الحجري ko cewa ta hajari فدعا بالدست ya ce a kawo tasa فلقد انخنس في حج- في حجري hakika jikinsa ya sako a cikin cinyata ما شعرت أنه قد مات a ban sani ba ashe sannan fitar rai ne فمتى أوصى yaushe إليه ne za a ce wai wasiya sai wa sai dan ali zai zama halifa
باب wannan babi ne
أن يترك وس- وس- ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس mutum mai hali in zai ya zo halin wafati ya ci kyale magadansa su gaje shi su Mm.
samu wani abu wanda su ma za su zamo mawadata نعم ya fi daga a ce ya wasiya da dukiyar tasa Mm.
ya ban magadan nasa suna almajirai suna neman mutane su taimaka musu su Mm.
ne wa mutane bara
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال sa'an sadun rabi wa kasin Allah ya kara dagare shi ya ce جاء النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi يقولني wasallam ya zo yana gaishe ni a har- halin rashin lafiyar da nai وأنا بمكة wato ina makka a hajjin ban kwana ko ko a buɗin makka ko ko a kowanne ma daga ciki ya rashin lafiya نعم Ah, akwai ruwa cewa sanda aka buɗi makka ya rashin lafiya sanda aka zo ah, hajjatul wada'i ma ya rashin lafiya مم. وهو يكره أن يموت بالأرض الذي هاجر منها Ah, shi annabi sallallahu alaihi wasallama baya son a ce mutum ya yi hijira daga ƙasa ya dawo ƙasar a ce ya mutu a wannan ƙasar
قال ya ce يرحم الله ابن أفراء Allah ya ji kan ɗan afra'a قلت يا رسول الله wato sa'ad ibn hawlata a sai na ce ya rasulullahi usi bi mali in ji sa'adu ya ce na yi wasiya da dukiya ta gaba ɗaya qala la sai ce a a kakkace za ka ɗauki a dukiyarka gaba ɗaya kai wasiya qultu fa shadaru ya ce to in kasa biyu in ɗau kashi ɗaya in wasiya qala la ya ce a a ko haka ma ba daidai ba ne qultu as-sulusu ya ce to in kasa uku fa in ɗau kashi ɗaya qala zanzala ya ce fasulusu to dama dama wasulusu kasirun shi kansa sulusun ai yayi yawa innaka anta da'awarsa ta ka gani kai ka a bar magadanka suna mawadata khairun min anta da'ahum alatan ya fi ma daga a ce ka basu suna talakawa almajirai yatakaffafuna an-nasa suna neman mutane su taimaka musu daga abin da ke hannunsu wa innaka mahama an fakata min nafaqatin hakika kai duk wani abu da za ka kashe inna sadaqatun za a ɗauka wato ne ka kashe ne don neman yardar Allah to Mm.
za a ɗauka kamar sadaka kai Na'am.
ma'ana za a baka ladan sadaka hatta luqmatu tarfa'uha kai ila ko da fi'atika noma ce da ka ba wa ba a bakin mak- ta ka ba matarka ta ce abincin da matarka take ci daga kasabinka matakar dai kana ci da ita ne don bin umarnin Allah cewa Allah ya ce ka ci da ita to shi ma za a rubuta ma lada Mm. wa asallahu an yarfa'aka tayu nan gaba Allah ya ɗaukaka ka kai sa'adu wa yan tafi abika nasun wato wa- a, wannan kamar ba da labari ne na'am sai ko ya zamo abinda manzo ya bada labari da shi ya abku bayan nan sai da aka yi wajen shekaru arba'in da wani abu sa'adu yana da rai a wasu mutane da yawa su amfanu da kai wa yudaru bika akharuna wasu kuma su cutu da kai
alam yakul lahu yawma idhin illa ibnatun shi sa'adu na biyu kasin a wannan wakacin ya ɗaya ce da shi ya ce mace
babul wasiyati bisulusi amma daga baya Allah ya azarta shi da 'ya'ya wanda cikin 'ya'yan nasa akwai Umar akwai Ibrahim akwai Yahaya akwai Isaac akwai Abdullah akwai Abdulrahman akwai Imran akwai Salu akwai Usman eh ma 'ya'ya mata ko sai da ya sami 'ya'ya mata goma sha biyu 'ya'yan nasa mata har sun fi yawa to babu wasiyatu bis sulus babu cewa ai wasiya da sulusi wa qala al-hasanu Hassan al-Basri yace la ajuz lizmi wasiyatun illa sulusu wanda yake kafirin da ke zaune da alkawari cikin musulmi bai da damar a ce wasiya da wani abu dukiyarsa fiye da sulusi wa qala allah ta'ala wani tabaraka ta'ala ya ce wa alaikum bainahum bima anzalallahu ai idan kafirai suka kawo shari'a gabanka to lalle kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال wato wannan ayar ita ta sa shi a sanar basiri yake ganin da a ce wanda yake kafirin da ke zaune cikin musulmi da alkawari zai wasiya Na'am.
da abin da ya haura sulusi idan jama'a su suka kawo magana wajen mu za mu ce iyaka a sulusi za a zartar da wasiya نعم ba dama a zartar a fiye da sulusi to a da sana حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ablan قال abbasin allah ya kada da a gare su ya ce لو غد الناس إلى ربعي ina ma da a ce da aka ce an ba da dama mutum ya iya yin wasiya da sulusun dukiyarsa a ce mutane su rage su mai da shi rubi'i a maimakon a ce kashi ɗaya cikin uku ina ma a ce kashi ɗaya cikin hudu ne نعم a maimakon wato kashi talatin da uku da ɗigo uku a cikin ɗari a ce a ya komo kashi ishirin da biyar a cikin ɗari مم. لأن رسول الله صلى الله domin عليه lalata وسلم قال lalata kala ya ce الثلث a to dama dama sulusun والثلث shi كثير kan أو sulusun كبير ai ya yi yawa ko ya yi girma
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدي حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال
sa'adun abi waqas mahaifin amiru ya ce مررت na yi rashin lafiya فعاد النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe ni فقلت يا رسول ya ce الله ya rasulallahi ادعو الله أن يردني على عقبي الله يردني على عقبي ina so ka roƙa min Allah kada Allah ya sa in koma da baya da baya a ce ƙasar da na bari don neman yardar Allah kuma in dawo a ce wannan ƙasar ce kabari na to ina so ka roƙa min Allah kau irin wannan ta faru a gare ni قال yace لعل الله يرفعك Manzo Allah ya ce ai ta yi ma Allah ya ɗaukaka ka ai kai nan gaba ma ta ka daɗe har kai abubuwa da yawa a addini bayan fa ubi kana san bai amfani wasu mutane da sababinka qultu na ce uridu an usiya ina nufin in wasiya wa inna ya ma rasu da alifna ina so tun in wasiya domin wadda za ta gaje ni ya ce guda ɗaya qultu na ce usi bin nisfi shi yasa ina a kai min izini in wasiya da rabin dukiyata qala an nisfu kasirun zuwa na ce ai rabin yayi yawa qultu fa ya sulusu ce to in wasiya da sulusi man qala asulusu ya ce to dama dama wa sulusu kasirun shi aw kansa kabirun sulusin ai yayi yawa ko yayi girma qala Eh, sabi ya ce fa usan nasu bi sulusi mutane su suka dawo suna wasiya da sulusun wajaza zalika lahum ya zama wannan ya shige gare su Alwas- ah, walwasaya harijatun min sulusi wa yuraddu ma zada illa an yujiza warasatu na'am babu qaulil musil wasihi babu faɗin mai wanda zai wasiya ga wanda ya wasiya gare shi ta har waladi ka kula da 'ya'yana wani ya ce da wani gashi na ga alamun mutuwa bayan mutuwa ta ina so ya zamo 'ya'yana kai za ka tsaya ka kula da su
wa ma juzul wasi min ad-da'awa da kuma abin da yake halatta ga shi wanda aka yi wasiya na daga ƙara irin ƙarar da zai kai a game da kuɗin da ya kashe ga wanda aka bi sosiya ya kula da su a saurari irin wannan ƙarar
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ta ce كان عتبة بن mutum أبي na biyu وقاص kasin ya أهد إلى أخيه kasance سعد ya yi بن wa ɗan uwansa وقاص sa'adu da abin kasin alkawari أن ابن وليدة cewa ka ga زوجها ɗan baiwar zam'atu ɗana ne ni ne cikinsa shi ya sa ka karɓa ɗan- ɗan- ɗan- ɗan ɗan uwanka ne فقبره إليك shi ya sa ka karɓa ka ka riƙe shi فلما كان عام الفتح yayin da aka buɗi maska أخذه سعد sai sabi ya kama ɗan nan فقال ابن أخي ya ce ai ɗan ɗan uwana ne قد قد كان أهد إلى da mai yi min أخيه alkawarin cewa in karɓe shi in riƙe shi فقام عبد بن sai abu زمعة bunu zam'ata ya tashi فقال أخي ya ce a ɗan وابن أخت uwana ne أبي.
ɗan baiwar ubana ne ولد على فراشه an haife shi ne a gidan ubana ya za ka ce ɗan ɗan uwanka ne suka ɗau فتساوق إلى رسول الله صلى الله
magana suka tafi عليه suka وسلم kai gaban manzo sallallahu alaihi wasallam فقال سعد sadu يا ya ce رسول ya rasulullahi الله ابن أخي.
wannan ɗan ɗan uwana ne كان أهد إلي ɗan فيه uwana ya min alkawarin cewa in karɓe shi in riƙe shi ɗansa ne فقال عبد بن shi ba bunu زمعة zam'ata ya ce a أخي ɗan ابن وليدة uwana ne ɗan أبي baiwar ubana ne وقال رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam sai ya ce هو لك يا عبد بن kai abin زمعة zam'ata ka riƙe shi a matsayin ɗan uwanka الولد da للفراش na gidan da aka haife shi ne da na gidan da aka haife shi ne ba daidai ba ne mace tana wani gida ta haihu wani daga can waje ya ce ai ba ma ɗan gidan da take ba ne Mm.
ai shi ne ya yi cikin wannan ba za a saurare shi ba وللآخر الحجر wanda duk ya da aure ya zina da bakinsa ya yi kirari ya zina ai dutse zai sha ya za wanda ya ce ai shi ya cikin nan kawai me ya za a yi masa sai a yi masa eh, je- sai a jefe shi ثم قال لسودة بنت زمعة wannan manzala ce da matarsa sai da saudatu yan zam'atu لتجبي منه kakki ji an ce ɗan uwanki ne ki ɗauka lalle haka abin yake a'a ba ba wai lalle a hakikar abin haka yake ba amma dai haka hukunci ya kama نعم shi yasa kakki saki jiki da shi ki ringa tsare jikinki daga gare shi لما رأى من saboda شعره Allah ya ga رتبة yayi kama da utwatu na abi waqasim ya ga yayi kama da wancan din da yace dan sa ne فما رآها yasa حتى wannan لقي bai الله taba ganin bai- bata bashi dama ya ganta ba har ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala
باب إذا أومى المريض برأسه babu wato wannan cewa ta tsare kan nata malamai da yawa suka ce kamar an so ne ba Na'am.
wai dan- dan zara ihtiyadi ne نعم amma a shari'ance Mm.
ai ko da mutuwa ta yi, za a raba gadon ta ga yan uwanta shi ma za a raba da shi نعم inda dai shari'a ta tabbatar da cewa dan uwanta ne نعم In- aha, amma kuma wannan dan wani ihtiyadi ne saboda ya fi kama da wa'ancan نعم da suka yi da'awar tasa Mm.
amma shari'a ba ta ba da dama a riskar da shi da su ba مم.
A irin wannan da yake nuna mana a koyaushe shi wajen hukunci نعم akan samu ga hukuncin shari'a ga hukuncin al'ada to idan ya zama hukunci na shari'a da na al'ada suka yi daidai نعم sai ya zama haka din ya fi zuwa da kwanciyar hankali مم.
amma idan ba su yi daidai ba fa ya zama in an mi shari'a ga yanda za a ce in an ba al'ada ga yanda za a ce to dole a tafi a kan na shari'ar Na'am.
amma kuma dole a ringa taka tsantsan a sannan Mm.
yawa amma dai dole a tafi a kan na shari'a yayin yanzu misalin aka auri mace ta tare a gidan mijin an yi wata goma sai ta haihu kaga wannan daman ya dace da shari'a ya dace da al'ada Mm.
ai daman za a ce a tana da wata ɗaya kenan ƙarshen ta ta sami ciki amma idan aka ce da aka aure ta wata shida kawai sai kuma ta haihu wannan ya dace da shari'a shari'a ta ce karancin mudda ciki wata shida amma ga al'ada sai a ringa ganin hakan an yafuwa hanya wannan ba da cikin ma ta shigo gidan ba kaga sai ya zamo kenan ba a samu cikakkiyar kwanciyar hankali ba yasa a koyaushe idan hukunci na shari'a ya dace da na al'ada haka din ya fi ba da kwanciyar hankali amma in ya zamo ya saba to dole kuma abu na shari'a ehen dole abu na shari'ar ba a ce za a dubi na al'adar ba Na'am.
la iyaka sannan dole kuma a yi taka tsantsan to
babin iza a ma'al maridu bi rasihi babu idan mutum ya ɗan mara lafiya ya nuna da kansa wanda yake yana halin rashin lafiya ba zai magana ba na'am sai ya nuna kamar da aka tambaye shi wani abu
isharatan nunin da bayyinatan yake kowa zai gane abin da yake nufi shazat to wannan nunin nasa a iya ɗaukansa a matsayin kamar ya buɗu bakinsa ne ya magana
حدثنا حسان بن ابي عباد حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان يهوديا Wani Bayahude.
رأت راس راجارية بن ya dandatse ya kwankwatsa kan wata eh, kuyanga بين حجرين tsakanin duwatsu biyu ya ɗora dutse a ƙasa ya ɗora ɗaya a sama ya ya ringa bugu har sai da kan nata ya farfashe ta mutu وقيل لها من فعل بك amma sai zama sanda aka same ta ba ta riga ta cika ba aka tambaye ta ake ce waye ya miki wannan aika aika اه فلان wane ne اه فلان kowa ne حتى سمي اليهودي ana ta faɗa mutane ba ta nuna komai har aka ambaci sunan ba yahudan da ya mata haka او ما ارب راسها sai ta yi nuni da kanta cewa shi ne shi ne فجاء به aka kamo bayahudan nan aka zo da shi ولم يزل uhum, حتى اعترف aka yi ta ɗaukan matakai a kansa har da bakinsa ya yadda cewa shi ne ya kwankwasa mata kan nan فامر النبي صلى الله عليه Annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya umarni da shi رد راسه shi ma بحجارته.
aka da kwankwasa kan nasa akan dutse irin yanda ya irin yanda ya wannan wasu da yawa daga malamai sun ce mansuhi ne wanda ya irin wannan za a kashe shi amma da takobi ba a ce a yi masa irin yanda ya ba saboda irin yanda ya kamar musula ce Na'am.
shi ko addini ya yi hani daga musula
babu la wasiyata liwarisin babin cewa ba a yin wasiya ga wanda yake magaji
حدثنا محمد بن يوسفا عن ورقاء عن ابن ابي نجيه عن عداين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Abdullahi ibn Abbas sun Allah kara dagare su ya ce wato shi wannan hadisin la sai talwarisin hadisi ne amma kuma bai zo da isnadi ba wanda ya dace da Buhari bari ma malamai da yawa sun ce bai da isnadi da ya isa a ce hadisi ne ingatacce illa iyaka saboda yawan isnadansa a ce hadisi ne kyakkyawa yadda Tirmidhi ya ce kenan hadisun hasanu hadisun hasanu don da hanyoyin da ya zo da hanyoyin da ya zo akwai magana Eh, imamin shafi'i saboda duban hanyoyin da ya zo ya ce ai ma haka ya ce mutawatiri ne amma ɗaya daga cikin gaggan almajiransa na daga baya faharuddin razi ya ce a a ce hadisin nan mutawatiri ne aiko ba ba za ta yi ba ba za ta yi ba to shi dai wannan cewa lasatul warisin abu ne wanda yake kamar tabbatacce a addini shi yasa da malamai suke cewa kanin isnadu liran la yuqala fi dini ma laysa minhu Eh, la li khuraja min ad-din ma sabata fihi shi tsayawa a dubi isnadi ana tsayawa ne a dubi isnadi dan kada a ce za a shigar da abin da bai cikin addini a cikin addini amma ba wai a dubi isnadi dan a fitar da abin da ke cikin addini ba cewa wannan ba a wasiya ga magaji magana ce tabbatacciya a addini shi yasa ma a tsaya neman isnadin hadisin sai ya zamo kamar wahal da kai ne to
حدثنا محمد بن يوسف عن ورقة عن ابن أبي نجي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال abdullahi abbasin Allah ya kare da a gare su yace كان المال للولد da can dukiyar duk da aka bari akan ba ɗa ne مم.
a وكانت matsayin gado مم. وكانت الوصية للوالدين a ita wasiya ko ana yin ta ne ga mahaifa da can a farkon musulunci an ta a rin ai wasiya ga mahaifa ba a ce ga abin da mahaifa za su gada ba shi ko ɗa aka bashi a matsayin magaji ko da ba a ce ya gada ba dole zai gado su ko mahaifa sai iyaka abin da ɗan ya yi wasiya a basu a dukiyarsa shi za a basu ونسأل الله من ذلك ما أحب sai ubangiji ya shafe abin da ya nufa daga wannan وجعل للذكر مثل هذه الأنثيين آه، aka saukar da yusuf kuma lafi a wula da kullum zakar misalin hazilin sai misalin hazilin sai aka sanya wa ɗa namiji kamar shi ɗaya kamar abin da mata biyu za su gada وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ya zama kuma aka sanya wa ɗa a iyaye in dai sun haɗu da ɗa ko namiji ko mace cewa kowannensu za a kasa a bashi ɗaya bisa shida na dukiya ga ɗa ga uwa ga uba sai a kasa dukiya shida a ba uwa ɗaya a ba uba ɗaya ragowar hudun ɗan nan in dai namiji ne ya gaji مم.
haka nan ma da a ce ɗan ɗa ne sai ya gaje amma da ya mace ce fa mutum ya mutu ya bar uwarsa ya bar ubansa ya bar yarsa mace su kenan magadansa ba wannan halin shi ma dai za a kasa dukiyar shida ne a ba uwa ɗaya sudusi a ba uba ɗaya sudusi a ba ya uku nisfi in ya so ragowa ɗayan sai a ba uba a matsayin ya gado da asuci to da 'ya'yan mata biyu ne kuwa to an kasa shida za a ba uwa ɗaya a ba uba ɗaya su 'ya'yan mata a ba su hudu to وجعل للمرأة السمن والربع ita kuma mace aka ce a ba ta tumini in akwai ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ya ɗa in akwai aka mutu aka ban mace da ɗa wanda ya mutum wato yana da ɗa ko yana da ya ko yana da ɗan ɗa ko yana da ya ɗa ga kuma matarsa to za a kasa dukiyar takwas ne a ba ita matar kashi ɗaya a cikin takwas shine tumini
والربع ko in kuma ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ya ɗa to ita mace za ta gaji rubu'i
ولزوج za a kasa الشقة dukiya hudu a ba ta kashi ɗaya مم.
wani zauji shakar aka sanya wa miji ubangiji ya sanya wa miji rabin dukiya in ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ya ɗa والربع ko rubi idan akwai ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ya ɗa مم. باب الصدقة عند الموت babu fallar cewa mutum ya sadaka yayin fitar ransa
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu hurairah ya ce قال رسول الله قال رجل للنبي صلى الله عليه wani mutum وسلم ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam يا رسول الله ya rasulallahi أي صدقة أفضل a sadaka gaba ɗaya wata sadaka ce za a ce ta fifita ta fi قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أن تصدق وأنت صحيح حريص a an ta saddaka Mm.
da shadda a kan sadik نعم kai sadaka alhali kana lafiya lau kana mai kwaɗayi a kan rayuwa kana ganin cewa kai kono ne ai akwai damar ka ci kono ce dukiyarka ai akwai damar ka ci kana ganin za ka daɗe a duniya ga shi lafiyar ka lau to a sannan kana hangen hakan ka ɗauka ka bayan ya fi kowace sadaka lada مم.
a kana burin wadata وتخشى الفقراء kana jin tsoron talauci
ولا تمهل ba wai ka tsaya kai ta sauraro ba ka tara dukiya ka ƙi yin sadakar ka ƙi yin sadakar da dukiyar hatta iza balagatul har hulquma yayin da ka ga alamar rai zai rabu da kai ka ranka ya kai makogoro qulta li fulanin kaza ka ce to a bawa na kaza a bawa na kaza a bawa na Wani kaza kaza, wa a karkara bawa na fulani.
kaza kowa ne na ce zan bashi kaza
Mm.
to duk wannan daidai ne amma ladansa bai kai kamar wancan ba Na'am.
ina sannan ka yi sadaka ne daman da abin da kake ganin ai ba za ka amfana ba ba za ka mora ba tunda kana halin fitar rai
babu qaulillahi babu faɗin ta'ala ubangiji tabaraka wa in ta'ala ba da wasiyatin yusi biha bayan wadaini wasiya da shi ya wasiya da ita ko bashi da ake binsa
wa yuzkaru wato gado ana raba gado ne bayan an zartar da wasiya daga sulusun abin da ya saura hakanan ana an ba ana eh, zartar da gado ne bayan an gama biyan bashi biyan bashin shine abin gabatarwa akan wasiya sai an fara biyan bashi sannan ake wasiya shi yasa sai ya kawo wannan yace wai suka an ambata anna shuraihan cewa a, alkali shuraihu wa umar bin abdul aziz da halifa adali umar ibn abdul aziz wa da dawusan dawusu wa da da'an da'u wa da bala uzainata ibn uzainata abdurrahman ibn uzainata ajazu ikrar al-marid bidainin sun yadda da ikirarin mara lafiya cewa ana bin sa bashi mutum wanda bai da la- yana cikin halin rashin lafiya sai ya ce ai wannan yana bin sa bashi to za a yadda da haka a wannan da yawa daga malamai duk sun tafi akan haka illa iyaka banda fa inda yace magajinsa ne yake bin sa bashi wannan ya kawo magaji ya ce yana bin sa bashi ba za a yadda ba inda ba a tabbatar da bashin ta wata hanya ba don za a dauka ko yana son ya fifita shi ne akan sauran magada
wa qala al-hasan saboda basiri ya ce aquma tasaddaqa bihi rajulun mafi cancantar abin da mutum ya bayar sadaka akira yawmin min ad-dunya ya sadaka a ƙarshen rayuwarsa ra- a ƙarshen yinin da zai rayu a nan duniya wa awwala yawmin min farkon al-akhirati yininsa a lahira
wa qala ibrahim ibrahim naha'i ya ce wal hakamu da aka muna wuta bata idza abra al-warisa min ad-daini idan shi ma- mara lafiya ya ce bashin da yake bin wani wanda wani ɗin yana cikin magadansa ya ce ya yafe masa bari'a shi kenan shi magajin ya kubuta akwai sabani tsakanin malamai akwai da suke ganin wannan ai kamar ya fifita shi ne a wajen gado Mm, kamar ya fifita shi ne a wajen gado
wa hausa rafi bin khadijin rafi na hadijin ya wasiya Allah ta kushe mar'atuhu lufazariyatu a shi- amma ulika alaihi babuha a cewa kada a buɗe ƙofar matarsa wadda take daga manufar zara daga abin da aka rufe ƙofar a kai cewa in ya mutu kan wanda ya zo gidan da matarsa take ya ce zai binciki me ya bari Mhm.
eh, me ya bari Mhm.
cewa duk abin da yake gidan ya ban mata Mhm.
ya sa kan wanda ya zo ma ya ce me mijinki ya bari Mhm.
in ma za a yi magana a yi magana kan abin da yake da shi a wani waje Mhm.
to wa qala hasanu ah, hassan hassan basari ya ce wato wannan ah, akwai saɓani tsakanin malamai da kuma bayani akan ya abin yake na'am
ta yi shi dinnan abin da ya sa ya faɗi maganar saboda ita matar da ya aura daman duk abin da ke gidan nata ne to shi ya sa ya yi gudun kai ya mutu wasu cikin magaransa su ce yo ai ma nasa ne na'am shi ne ya ce to ba ruwansu da Mhm.
gidanta ta yiwu a'a ya yi ne da niyyar cewa ya ban mata Mhm.
Ah, wajen imam malik da ya ce in an san daman ya aure ta tana mawadaciya mai hali ce sai ya ce kafin ruwansa cewa in allah ya karɓi ransa kan wanda ya zo gidan nan da matar take ya ce zai binciki wani abu nasa to wannan ya yi daidai za a yadda Mhm.
amma idan matsalan an san ya aure ta ba ta da shi ko sai gidan kuma sai wasiya da haka to wannan ba za a yarda ba za a Na'am.
ce a sauran magadan suna da haƙƙi a bincika a gani ko yana da wani abu a Na'am.
gidan
wa qala Hassan hasanu Basri ya ce idza qala lil mamluki inda al-mauti idan mutum ya ce da bawansa yayin mutuwa yana halin fitar rai sai ya ce da bawansa kuntu ataktuka da kai daman kai na riga na yanta ka jaza to wannan yancin ya yi inji hassan basari amma mafi yawan malamai suka ce a wannan za a ɗauka a matsayin wasiya Mhm.
wasiya ce da a yanta shi shi yasa idan sulusun dukiya ya ɗauka sai a yanta amma in sulusun dukiya bai ɗauka ba ba za a yanta ba
wa qala shabiyu shabi ya ce idza qalat al-mar'atu inda mautiha idan mace tana halin fitar rai sai ta ce inna zawji qadani "Ba- miji- bu- dukiyar da nake bin mijina bashin da na- eh, nake bin mijina ya biya ni wa qabartu minhu na na karɓa da gare shi jaza to haka din yayi daidai amma da yawa daga malamai suka ce a wannan ba za a yadda ba sai ta kawo shaida akan ta karba ko shi ya kawo shaidar akan ya biya ta amma ba haka ba za a yi kunci da cewa sai ya biya kamar tana so ta bar mata wani abu ne daga cikin gado
وقال بعض الناس sashin malamai ya ce لا يجوز إقراره لسوء الظن به ai wanda yake halin rashin lafiya ba daidai ba ne a yi aiki da duk wani ikirarinsa saboda ana mummunan zato gare shi cewa yana so ya fifita wani a cikin magada
ثم استحسن sannan kuma shi mai faɗa wannan maganar ya ce ya ga wani abu wanda ya dace فقال ya ce يجوز إقراره ai mara lafiya بالوكالة in yi ikirari da cewa wani ya bashi ajiya za a yarda da wannan mutum yana والبضاعة halin fitar rai sai ce wani fa ya bani ajiyar kaza to za a yadda ko kuma cewa wani ya bashi ajiya ajiya kaya والمضاربة ko cewa sun yi kirara da wani wani ya bashi dukiya akan a yi kirara
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إياكم والظن ku kiyaye nuna na zato فإن الظن domin zato أكذب الحديث.
shine mafi karyar magana yasa wasali shi nan kamar ya buhari ya kawo ne don ya kare fahimtar wanda suka ce za a yadda da ikirarin saboda kada a ce an muna na zato da shi wanda yake halin fitara
ولا يهل مال المسلمين a dukiyar musulmi ba ta halatta لقول النبي صلى الله عليه وسلم domin faɗin anar sallallahu alaihi wasallama آية المنافق alaman munafiki إذا أتمنى خانة sanda duk aka ba shi amana zai ha'inci shi yasa ta shi wannan din da ya faɗa don gudun kan ma ya hakan ne har ya igirari da cewa ai wane ya ba shi ajiya ko wane yana bin sa kaza وقال الله تعالى ubangi tabaraka ta'ala ya ce إن الله يأمركم hakika ubangiji yana umarta ku idan an ba ku amana ku mai da amanar ga wanda suka ba ku فلم يخص وارثا ولا anan غيره ubangiji bai keɓance magaji ko waninsa ba
في عبد الله بن عمرو a wannan babi wato atul nafiki izatu min hana akwai hadisi da Abdullah ibn Amr ya ruwaito النبي صلى الله Annabi عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan
حدثنا سليمان بن داود أبو ربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبي أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce آية المنافق ثلاث alamar munafiki abu uku إذا حدث كذبا duk sanda zai faɗi magana sai yayi ƙarya وإذا اؤتمن خانا lokacin duk da aka bashi amana sai yayi ha'inci وإذا وعد أخلفا lokacin duk da ya alkawari sai ya saba alkawarin
باب تأويل قوله تعالى babun fassara faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala من بعد وصية توصي bayan wasiya da أو kai wasiya da ita ko bashi da ake bin ku ويذكر ana raba gado ne bayan an fidda wasiya ana raba gado ne ana fidda wasiya ne bayan an biya bashi مم.
wa yuskaru an ambata أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa da أمر sallallahu alaihi بالفعل قبل wasallam الوصية ya yi hukunci da cewa a fara biyan bashi kafin wasiya duk da cewa qur'ani sai da aka fara fadar wasiya amma aka ce dan karfafawa ne wannan shine misali hadisi wanda buhari ya ta'alikin sa saboda cewa isnadin sa ko ina rarrauna ne amma kuma da shi aiki ya dore inda shi abda dan fado yake fada aw ma ra'ifun wa alaihi al'amalu wa fil wasaya ma bihi yumassalu to وقوله a wato hadisin imam ahmad da tirmidhi da ibnu majah da sun rawaito shi daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu Eh, to a, da kuma fadin sa fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala إن الله يأمر hakika ubangiji بالعدل yana umarta والأمانة ku ku إلى ba da أهلها amana ga duk wanda suka ba ku amana وأداء الأمانة أحق من تأويل الوصية a ba da amana ai ya fi cancanta daga ai bi- ai nafila ta wasiya wasiya abu ne wanda aka so shi ko ba da amanar wajibi ne shi yasa wannan wato ayar abinda take fahimtarwa shine buhari ya kawo don ya karfafa wancan hadisin mu'allaki da ya kawo مم.
na cewa a kula da bashin kafin a ce an kula da wasiya وقال النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce لا صدقة إلا عن ظهر جنان ba a yin sadaka sai fa bayan shi wanda zai sadakar ya wadatu ma'ana baya cikin bukata amma kana cikin bukata lomar abinci ka kenan za ka ci ka ce ba za ka ɗauka ka bayar a'a ba haka aka ce ai ba
wa qala ibn abbas Abdullahi Abbasin ya ce la yusil abdu illa bi izni alihi wanda yake bawa ba daidai bane ya ce zai wasiya sai in ya tambayi yayan gidansu sun yarda masa.
wa qala annabi sallallahu alaihi Allah sallallahu wasallam alaihi wasallam ya ce al abdu ra'in fi mali sayyidihi bawa mai kula ne a cikin dukiyar mai gidansa.
مم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا وزائي عن الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب وروة بن الزبير أن حكم بن هزام أن حكيم بن هزام رضي الله عنه Hakiman قال Islamin Allah ƙara da gare shi ya ce سألت رسول الله na صلى tambayi manzo الله Allah sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam فأعطاني ya ke- tambaya da na masa da farko ya ɗauka ya bani.
ثم سألته Na sake tambayarsa فأعطاني ya sake ɗauka ya bani.
ثم قال لي يا حكيم Sannan ya ce da ni kai hakimu.
إن هذا المال خزين kaga كلهم duku- eh, dukiyar nan dukiyar nan ta duniya abu ne mai ƙayatarwa a kallo mai daɗi ne idan an ci a baki an taɓa a baki فما أخذه بسخاوة نفس wanda ya karɓi dukiya ta duniya da baiwar zuciya zuciyarsa tana shirye da ta bayar inda di ya dace بورك له sai فيه a sa masa albarka a cikin وما أخذه بإشراف نفس amma wanda ya karɓa wanda ya riƙi dukiyar da hangen cewa bara mu ƙara in an ƙara kamar kaza aka ƙara kamar kaza ai ya zama kaza yanzu goma shi lissafi yake in yana lissafin bara ya kai miliyan ya koma bara ya kai biliyan ya koma bara ya kai ba koma bara ya kai kullum hange yake da irin abin da ya karɓa sai ya hange to ai akwai gaba da haka Mm.
bara ya kai nan ma lam yubarak lahu ba fihi za a masa albarka ba ba za a sanya masa albarka ba a ciki wa kana kallazi yakulu wa la sai ya yashbahu zama kamar mutumin da yake ci ne alhali baya koshi
wal yadul ulya khairun min al yadis hannun da take bayarwa ita ce ta sama ta fi daga hannun ƙasa ita ce mai karba qala hakimun hakimun hizamin ya ce qultu ya rasulullahi wallazi rasulallahi da ba'athaka hannun bil da ubangijin haqqi da aiko ka da gaskiya la arzau ahadan ba'daka ba zan shay'an tambayi wani abu ba wani wani abu ba bayan ka hatta wa farqa har Allah ya raba ni da duniyan nan daga yau ba san ba zan sake roƙon wani ba
kana abubakar ya sai na dawo bakar ya hakiman kasance yudiyahu yana kiran al-aqa hakimu don ya bashi abin da ake fitarwa daga baitul mali wa ya aba an ya yaqbala ki- ya minhu karɓi wani shay'an abu daga gare shi thumma inna umara da sannan sannan umar bayan ya zama halifa ya kira hakimu don ya bashi fa ya aba an ya yaqbala ce shi ba zai karɓi komai ba wa qala sai sai na umar ya ce ya ma'ashal muslimina ya ku jama'ar musulmi inni a'ridu alayhi haqqahu allazi qasama Allahu ni lahu ne min masa hadha al-bayt tayin ya karɓi haƙƙin da Allah ya raba masa daga wannan dukiya ta take a baitul mali فيأبى أن amma ya يأخذه ƙi ya karɓa ولم يرضى حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم tun bayan annabi sallallahu alaihi wasallam hakimu bai yadda ya karɓi kyautar wani abu daga wani daga mutane حتى توفي رحمه har الله sai da aka karɓi ransa rahimahullah Allah ji kansa wato ah, sannan sayyidina Muawiya ya zama shine halifa مم.
to
حدثنا بشر بن محمد السيتياني وعبرنا عبد الله عبرنا يونس عن الزهري قال عبرني سالم عن ابن عمر عن أبي رضي الله عنهما قال yace سمعت رسول الله صلى الله na ji عليه
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa وسلم يقول كلكم راع kowanne a cikin ku an bashi kiwo ومسؤول عن za a tambaye رعيته shi daga abin da aka bashi kiwonsa والإمام راع sarki mai kiwo ne shugaba mai kiwo ne a cikin wanda suke karkashinsa za a tambaye shi daga wanda suke karkashinsa ورجل راع mutum mai kula ne a cikin iyalinsa ومسؤول عن za a رعيته tambaye shi daga wanda aka bashi ya kula da su والمرأة في Mace- بيتها رائية mai kula ce da gidan mijinta ومسؤولة عن za a رعيتها tambaye ta daga abin da aka ba ta kula da shi والخادم في مال سيده راء yaro mai- a- a mai kula ne da dukiyar mai gidansa ومسؤول عن kuma ba رعيته makawa za a tambaye shi daga abin da aka ba shi kula da shi قال ablan umar ya ce وحسبت أنكر قال na zai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ورجل راء في مال mutum mai أبيه kula ne da dukiyar mahaifinsa مم.
ya tsaya ya gyara shi ya kokarin ya karu ba ya kokarin bara ya cinye ba مم.
to su bi tashi babin zawa kafa نعم